ونعوذ به تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يبلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أشرند أكو ga watan Ramadan shekara ta 1447 Hijiriya wanda ya dace da 20 da ya dace da 12 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya za mu dora kan inda muka tsaya tafsirinmu na alkur'ani mai girma a cikin suratul azab insha Allah za mu tashi yau a aya ta 50 daidai na'am arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما
الله مدوكين سركي yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya halatta masa matansa waɗanda ya ba su sadakin su shine a taitahunna ujurahunna muhurahunna kenan kamar yadda malaman tafsiri suka fassara irin su Imam Mujahid da sauransu manzo Allah yayi aure kuma ya bada sadaki wa iyalinsa sadakin nan shine wato uqiya 12000 a afwan uqiya 12 da rabi uƙiya sha biyu da rabi uƙiya abin lissafi ne a lokacinsu to duka matan manzan Allah da aka hada lissafin sadakinsu shine dirhami ɗari biyar banda umu habiba binta abi sufyan a umu habiba yar gina abu sufyan ita kuma najashi ne ya biya wa annabi sadakinta shi kuma dinari ɗari hudu sai kuma safiya bintu huyayi ibn akhtab wanda aka samo ta a cikin ribatattun yaƙi na khaybar shi kuma annabi yanta ta yayi wa ja'ala itqaha sadaqaha ya sanya yancin ta shine sadakinta kenan kaga ba kudi aka bayar ba kawai ta sadakinta ta yanci kanta haka juwairiya bint al-haris al-mustaliqiyya ita ma mukataba aka yi yadda ake dora wa bawa wato ya biya wani kuɗi sai ya ‘yanci kansa shi kuma sabit ibn qais ibn shammas ne a yi tawallin wannan Allah ya ce inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka da kuma abinda damanka ta mallaka maka Allah ya halatta maka a mata waɗanda bayi kenan waɗanda ka ɗauka daga cikin ganima kamar yadda ya zo tabbatacce ne a tarihi manzan Allah ya mallaki safiya a cikin ganima juwairiya dukkansu ya ‘yanta su ya kuma aure su to su ma wannan yana cikin umamal kad yaminuka mimma afa Allahu alaika cikin wanda ka samu a cikin ganima kenan manzo Allah ya mallaki Raihana bintu Sham'un an-Nazariyya da Mariyatul Qibtiyya ummu Ibrahim kenan al-Mu'azzam duk waɗannan suna cikin sarari bayi ne Allah ya yarda da su to waɗannan ma Allah ya keɓance su da ambato waɗancan na farko na gaya muku shi sadaki ya biya an gaya muku kuma kuɗi waɗannan kuma bayi ne wanda Allah ya mallaka masa wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka to sai kuma wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika su ma din Allah ya halatta musu ya halatta maka ‘ya'yan gwaggwaninka da kuma ‘ya'yan wato kawunanka da innarka duka gwaggwa da inna amma ‘yar uwar uba’ khala ‘yar uwar uwa. Duk matan da suka fito ta wannan ɓangare na dangi, su ma Allah ya halatta maka. Malamai suka ce wannan ayar adulun ne wasatun bainal ifrat wa tafrid. Allah ya yi wani adalci ne a nan. Su ‘yan Kirista, Nasara a ɗabi'arsu, ba sa auren mace sai in ya kasance tsakaninsu da ita matar tsakaninsu da ita matar mijin da zai aure ta sai an lissafa a dangi tsakaninsa da ita a samu kakanni guda bakwai har sama sai an samu kaka kamar bakwai tsakaninka da ita sab'atu ajdad Yahudawa kuma a addininsu da rashin hankalinsu mutum yana iya auren 'yar gidan kaninsa ko 'yar gidan yayansa. Kamar kana da ƙani uwa ɗaya uba ɗaya kawai sai ka auri ‘yarsa, kamar kana da yaya uwa ɗaya uba ɗaya a Yahudanci kawai sai ka auri ‘yarsa. musulunci ya hana wannan abin sai ya zo da shari'a kamila tahira ya rushe wato wuce gona da 'yan nasara suke yi ya halatta mutum ya auri 'yar gidan babban sama kaga wannan maganar kakanni guda bakwai abarta su ba wa banati ammika Allah ya halatta maka ka auri ‘ya'yan baffanunka shi ne wa bana ce ammika. Yanzu idan kana da baffa, me baffa? Ƙanin ubanka ko ƙanin ko yayan babanka, wannan baffa kenan. To idan yana da ‘ya, za ka iya auren ‘yar baffanka, amma a wajen Kirista ba a yi. Dole ma sai an samu tsakaninka da ita wajen kaka guda bakwai. to sai Allah ya rushe wannan tsarin sai ce wa banati ammika ya halatta ka auri yar baffanka wannan babu laifi um, namiji kenan wa banati ammatika da kuma yar gwaggwanka shine yar uwar uba ko ‘yar baffa namiji ko ‘yar gwaggo duk mutum ya iya auren ‘yar gwaggonsa shi ne wa banati ammika wa banati ammatika sosai kuma ya zo magana akan ‘yar kawu da ‘yar inna wa banati khalika Allah ya halatta maka ka auri ‘ya'yan kawunka’ yanzu idan kawunka yana da ‘ya'ya, kaga kawunka ƙanin mahaifiyarka ne, kawunka yayan mahaifiyarka ne, kawunka namiji in yana da ‘ya'ya mata ya halatta ka auri ‘yar kawunka, shi ne wa banati halika, sai wa banati halatika, hala, hala ƙanwar uwa, koyar uwa, manzo Allah ce alhalatu bi manzilatil um. idan kanwar mahaifiyarka tana da ɗiya mace koyar mahaifiyarka tana da ɗiya mace to shi ma ya halatta a shari'ar musulunci ka aure ta to kun ga anan an matso da abun kusa-kusa duba babanka kanin babanka ka aure yarsa ko yayin babanka duba mamanka kanwar mamanka koyar mamanka ka aure diyarta musulunci shi ya kawo wannan sauran addinan babu wannan sannan kuma musulunci ya yi hani akan wuce gona da iri da da yahudawa suka yi su kuma sun wuce gona da iri sun durfafa suka ce ya halatta mutum ya auri 'yar ƙaninsa ƙanin kafa uwa ɗaya uba ɗaya yayan kafa uwa ɗaya uba ɗaya ya haifi ɗaya ai 'yarka ce to a addinin yahudawa ya halatta ka auri ‘yar ƙaninka da ‘yar yayanka a Yahudanci, to sai Musulunci sai ya zo ya haramta wannan, ibahatu bintul akhi wal ukhti kenan. Idan baka gane wannan ba, kamar yanzu kana da ƙanwarka, uwa ɗaya uba ɗaya, ƙanwarka kai ka aurar da ita, kurum idan ta je ta aure kawai sai ka auri ‘yar ƙanwarka. Ko yayarka addaka an yi auren addanka ta haifi aya kawai ka je ka nemi yar addanka wannan ai hauka ne wannan abu ne bashiya fadhiya amma a yahudanci halal ne su auren su to Allah ya ce wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika dan ya rushe mana wancan tunanin kun fahimci wannan ko sai ce Allah ce hajarna ma'aka waɗanda suka yi hijira tare da kai ummu hani take cewa khatabani rasulullah manzo Allah ya nemi aure na fa atazartu ilaihi fa adarani na bashi hanzari yace ba komai ummu hani tace annabi ya neme ta ta bashi hanzari kuma ya karba sai Allah ya ce inna ahlalna laka azwajaka allati آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك Allah ce har ‘ya'yan innaka da gwaggwanka wanda suka yi hijira tare da kai, Ummu Hani ta ce, Falam akun uhillu lahu walam akun min man hajar ma'ahu ni ban halatta gare shi kuma ni ba na cikin wanda zan hijira tare da shi ni ina cikin at-tulaqa ne sai Allah ya ce wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabi an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin haka idan wata mace ta zo ta bata kanka ta bata ta baka kanta wahabat nafsaha mace mu'mina ta ce ta ba da kanta linnabiyyi ga annabi idan annabi ya niyyar ya aure ta wannan ya halatta mace ta zo ta ba da kanta da kanta ta ce ta ba ka kanta khalisatan laka min dunil mu'minin wannan hukunci ya shafe ka ne kai kadai banda sauran mu'mini Allah ya halatta maka abinda ake nufi ya halatta gare ka ayyuhan nabiyyu almar'atul mu'mina in wahabat nafsaha laka mace mumina idan ta ba da kanta gare ka za ka iya aurenta kuma fa ba sadaki in ka ga dama to ai ta riga ta zo ta ba da kanta tunda ta ce ta bayar da kanta shikenan to ba sai ta ba sai ka biya sadaki ba amma wannan hukuncin ya shafi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama kai duk wanda ta zo ta shiga ta ta ba da kanta gare ka zaka karba amma fa sai ka biya sadaki wannan aya akwai sharuɗa kamar haka a cikinta kamar yadda malamai suke cewa Allah ya ba da bayani akan annabi Nuhu wala yanfa'ukum nusi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum in aradtu an ansaha lakum da fadin Allah ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin to shi ma anan sai ce wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha in har ta bayar da kanta linnabi to bari mu ji me ya faru an samu wata mace ne da ta bawa annabi kanta kuma shin a cikin matan annabi akwai wanda ta ba da kanta gare shi sadaka kuma ya aure ta a haka wannan tsarin akwai hadisi daga sahal ibn sa'ad as-sa'idi riwayat imam bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wata mata ta zo masa ta ce ya rasulullah inni qad wahabtu laka nafsi na ba da kaina gare ka ko wahabtu nafsi laka a riwayar aka ce faqamat tawilan kiyaman tawilan ta dade a tsaye annabi bai ce komai ba bai ce yana so ba bai ce baya so ba sai wani ya miƙe cikin sahabbai ya ce ya manza Allah zawujini ha in lam yakun laka biha haja ka aura min ita idan baka da bukata ni ina so manzo Allah ya ce hal indaka shay'un tusdiquha iyahu kana da sadaki da zaka bata ya ce ma indi illa ya zari haza ya ce ba da komai ni wannan zanin nawa ne shine kawai nake da shi a duniya wala ka ji sahabi a duniya gaba ɗaya ba abin da i mallaka in ban da zaninsa ko wandansa da yake sawa duk duniya manzo Allah ya ce to kai in ka bata zanin naka to kai me zaka sa abu ɗaya ne fa kake da shi kuma ka ce gashi nan za ka bayar da shi to in ka ɗauka ka bayar da shi ita me za ta sa kai me za ka sa za ka zauna la'izara laka faltamis shay'an ka daidai ka nemo wani abu kawai je ka nemo wani abu ya je ya fafato duk buge-bugensa a gari ya je babu a wata riwa aka iya ce ka je ka nemi yan uwanka su taimaka maka ya je wallahi malam babu abin da za su ba suka ce kai mu fa mu da komai ya sake dawa ya ce mana sulai ban samu komai ba wallahi annabi ya ce je ka nemo ko zobe ne na bakin karfe ya je ya duba zoben ma na bakin karfe yana cikin abu masu arha a lokacin shi ma bai samu ba annabi da ya ga yana so ya aura masa ya ce hal ma'aka shay'un min alquran kana da wani abu da ka haddace na alqurani to kaga darajar qur'ani malam mai ƙur'ani ko bai da kudin sadaki inda akwai ƙur'ani inda garin ana mutunta ƙur'ani za a ba shi mata gangariya kuwa ba sa yi kaji kafin da gama fassara ma wani ya ce ba dai a nan garin baka to Allah ya sauwaƙe an muku fassara a nan garin kenan Allah ya sauwaƙe da yadda aka yi wannan a da keke al'amuran sun yi tsananin sai dai haƙuri ka yi haƙuri ka je ka nemi kuɗi kawai aure sai da kuɗi yanzu shi kenan bawan ya ce haƙuri akwai ƙurani kama akwai su ma amma fa ba duka ba ya masala ba duka ba ya ce ina da sura kaza da kaza wasu yan surori ambace su wanda Allah ya ce ka haddace to shi kuma wannan amfanin hadda kenan bambancin mai karatun ƙura'ani da hadda da wanda yana karatu ba hadda ya ce ka haddace ya ce e ta fazo an zahari kalbin ya ce e mazala ce zawar shuka habi ma ma aka minar ƙura'an ni na aura maka ita wannan matar na aura maka ita da abin da Allah ya baka na alkurani je ka an baka aure ya dauki matar sai ya tafi da ita wannan lokacin ana zaman lafiya da kwanciyar hankali kenan nan kan yanzu kanwar uwarta ma da innata ma ba za su bari a dauke ta ma sai ka bada wani abu Allah ya sauke to wannan shine ake cewa as-sadaqu bil manafi' shin ana iya bayar da sadaki da wani abu na amfani ba kuɗi ba eh ana iya yi ana iya yi kamar misalin ka ce sadakin yarka ya nome maka gonakinka shekara biyar ya zuba taki ya kawo maka amfani in ya yadda ba yana so ba shi ya yadda yi in ya yadda sai a ba shi yarinya ya zai ta fama an gane ko to kun ga wannan a wannan hadisin a wannan hadisin kun ga ai annabi bai aure ta ba bai aure ta ba to shine malamai suka ce duk cikin matan da aka incidences da ake samu mace tana ba da kanta ga annabi annabi bai taba auren ko ɗaya a cikin su ba ina fata ana fahimta duk da suna nan da yawa wannan ta zo na baka kaina wannan ta zo na baka kaina nana Aisha take cewa كنت أغار من اللاتي وهبنا ل... وهبنا أنفسهن للنبي rana Aisha tace wallahi ina mugun kishi kishi nake wai mace ta zo ta ce wai ta bada kanta ga annabi to abin ya taso fa sai dai hakuri kuma eh ka san mata duk inda Allah ya su azubin dirin mace to tana da kishi idan ka ce ma za ka raba ta da kishi wahala ne kurin haka Allah ya yi su suna da kishi Aisha ta ce kishi nake wai in ji wai wai wata mata wai ta ba da kanta ga annabi yace ta ce yanzu atahabul mar'atu nafsaha wannan abun kunya yanzu mace ta zo ta ba da kanta Aisha kenan kin manta wanda ta ba da kantan annabi ne ta bawa ai ya cancanta har da ƙari kwarai kuwa To amma lokacin da Allah ya saukar da wannan ayar da mu karanta nan gaba turjiman tasha min hunna wa tuwi ilayka man tasha wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayka har zuwa ƙarshe nana Aisha tace kai ni fa ina ganin Allah kullun yana goyen bayan ka ne kun in an faɗa abu Allah yana bayan ka ai kware ku haka yake in arada annabi an yasankiha idan annabi yana nufin ya aure ta in yana nufi kaga diddi abun in in in ne akai ta kawo sharadi ne amma khalisatan laka min dul mu'minin wannan wato ya halatta ne gare ka ka aure ta da ta ba da kanta banda sauran mu'mini ikrima ce la tahillu mahubatu li ghayrika walau anna imra'atan wahabat nafsaha li rajulin lam tahilla lahu hatta yu'tiha shay'a ikrima yace wannan khalisatan laka min dul mu'minina aure ba sadaki wannan annabi ne amma in wani mace ta bada kanta gare shi sai fa ya nemo sadaki dole ne wa atun nisaa sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a haka mujahid da imamu sha'bi suka faɗa kuma kenan ba laifi mace za ta iya bada kanta din in ta ga dama yau amma malamai suna cewa eh da akwai zaman lafiya akwai kwanciyar hankali kuma babu fitina akwai kyakkyawan zato amma yanzu abubuwa sun lalace fitintinu sun yi yawa wasu malaman suke cewa to mace dai da za ta ba da kanta ga wani ce takatsantsan kuma iyaye ma su takatsantsan saboda fitina za ta iya biyowa baya akwai wulakanci akwai tozartarwa akwai gori akwai ganin cewa bayan da za a yi da ita ne akwai mata adima da barna wani ya karba ya je ya lalata ta kurin ya sallame ta to dole sai an lura da zamani da abin da suke gudana ina fata ana fahimta yawwa um duk wanda ta bada kanta to lalle sai da sadaki ba a auren mace sai da sadaki haka malamai suka faɗa kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta a auren bintu washiq auren bintu washik kamar yadda Imam Ahmad ya kawo cikin musnad ɗinsa kissar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi hukunci yace a bada sadaqul misli yayin da mijinta ya mutu ko mutum yana raye ko bai- ko baya raye ko ya mutu sai ya biya sadaki yawa sai an biya inda an yi aure an an tare kamar yadda ya tabbata a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kada alimma ma faradna alaihim fi wato aba azwajihim ko wa ma malakat aymanuhum Allah ya ce hakika mun san abin da muka farlanta musu a cikin matansu da abin da daman su ta mallaka kada alimna ma faradna alaihim fi azwajihim Allah ya ce mun san abin da muka farlanta musu akan matansu Allah ya iyakance muku kar wanda ya auri mace sama da hudu shine ma'anar ayar kan alimna ma faradna alaihim fi azwajihim ai mun san abinda faradna hassarna wato abinda muka iyakance musu kawai iya mace hudu aka halatta wa namiji ya aura amma in mata bayi ne wannan kuma abin da ya ga dama sannan an sharɗanta dole sai da wali la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin dole sai da wali la tunkihul mar'atu nafsaha annabi yace mace ba ta aurar da kanta da kanta wal mahr dole sai an ba da sadaki qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim kenan dole sai da sadaki ba a zuwa a dauki mace kurin a titi a ce an aure ta bai zai yiwu ba wa shuhud dole sai da shaida ba a yin aure ba shaida Su waye masu ba da shaidan su ne ummatu muhammad al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan kaga anan a karkashin kad- kad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim Allah yana bayanin mun san abin da muka iyakance musu mutane ba kai ba ya muhammadu wannan hukuncin banda annabi sallallahu alaihi wasallam shi hukuncinsa daban ne akan wannan dokar ga dokokin da aka shimfiɗa muku da haka duk wanda zai aure sai an nemo waliyi na mace ita mace ba za ta je ta ce gani na aurar da kaina ba sai dai ta tura ɗanta zai iya aurar da ita ko ƙaninta ko yayanta ko babbanta ko babanta kuma idan an ce waliyi jama'a dangin uba su ne waliyi suke walittaka an gane a ce ga kawu ga baffa wa zai aurar da mace baffa kawunta kanin uwarta ba zai ce ya je ce ya aurar da ita ba da haka waye ke da karfin aurar da ɗiya shine dangin uba da haka dangin uba sun fi karfi to amma namiji yana iya shi damun waki- shi kansa waliyin kansa ne amma yana tura wakili in ka ga dama in za ka yi aure za ka zuwa ka je ka zauna ka ce gani nan ka wanke rigar ka ka ce gani na zo a bani a wajen ɗaurin aure fa a ce ina waliyin ka ce ni ne waliyin kaina wannan ba laifi to amma ana tura wakili wannan wakilin ko abokinka ko kaninka ko makoci ko mawaye ai wakili ne zai iya wakiltan ka ya karba maka aure shi daman wakili ne karba yake yi. amma ɗaukan mace a bayar da ita sai dangin ubanta kanin uba ko yayan uba ko kuma wanda shi ya wakilta yanzu babbanta zai iya wakiltawa yayanta zai iya wakiltawa kaninta zai iya wakiltawa ɗanta ma zai iya aurar da ita jikanta ma zai iya aurar da ita duk wannan babu laifi sannan ba za a je kurin a yi aure ba kowa ba ba wanda ya sani ba dole sai an shaida in ba ka ba duk wanda ya je ya ɗaura aure babu shaida ba a sani ba kamar zina ya yi tunda ai ba a san an ɗaura ba shi ne kake gani ake a masallaci ake yi a ƙofar gida ake dai ɗan tara mutane saboda addini ne in za a yi aure sai an sanar a dama a gari in an ɗaura aure sai an ɗan buga dindifa haka dirim dirim dirim alamar me alamar cewa yau fa an yi aure akwai wata da take yawo a titi Allah ya hada ta da wani ya aure ta ba wai haka kawai sai a zo ya aure ba tare da ka'ida ba Am- amma taron aure a tara mutane a cika gari wannan ba dole ba ne kuma ba shari'a ce tace dole sai an yi ba alfahari wajen tara mutane a aure a cike titi a zuba motoci ha ai ta gayyato manyan mutane dan dai a cika gari a ce ai wane ne zai aure wannan wani abu ne sabo da mutane suka kawo shi a ra'ayinsu amma an halatta ka gayyaci kowa amma kada wani ya ce dan ya bada yarsa ba ai babban taro ba ya dauka cewa wanda yayi wannan bai da daraja ko ya saba wa Allah in mutum ya ga dama za a iya hada mutum biyu uku kurin mutum biyu uku su ne sun isa ko biyar duk wanda ya ce baya son taron ɗaurin aure ba sai ya buga invitation ba ba sai ya ci sanarwa a rediyo ko an ta faɗa a whatsapp group a waye ba ba ruwanka in ka gaba za ka yi ba babu komai kuma aure ya ɗauru tamau ina fatan kun fahimta saboda yanzu abin yana iya jawo kaskanci ai wane ya zo zai aure ya cika gari kai wallahi wane ya cika garin nan kai ashe yana da ƙarfi kaza kaza a wannan ai auren masu ƙarfi ne to sai a tozarta talaka shi kuma yayi gayyata an kima a zo wani ma yana ganin invitation ya kai ranar ba zai je ba ya ga invitation din zai watsar da ita ba zai je saboda baka da yanzu in kaga an je maka aure ka isa ne kun fahimta ka isa ne kai tsiyarka kai yunwa ne a jikinka shi yasa kike magana wako wannan harkar ba harkar abinci ake ba ba gidaje kure eh ba shi ake faɗa ba ana magana kima ne da matsayi da sauransu to yanzu wanda yake mai karamin daraja in bai tara mutane ba kaga an sa masa gaskanci to babu komai ko iya masallacin unguwa ne aka daura aure fa ya dauro kuma ya halatta aura aure da safe da rana da daddare ko bayan isha'i ko bayan magariba kai inda asuba aka daura aure ya dauro tamau babu wata damuwa ciki ina fata ana fahimta yawwa dan haka taro na daurin aure a hada mutane a hada jama'a wannan ra'ayi ne ganin damun mutane ne in kaga dama ma ka ce ba za ka yi ba yanzu wasu ma inda aka ci gaba ma ba su yi wani al'adar ma mu ne kawai a nan Afirka ake yi yan Afirka ne suke amma can wasu kasashe ba san ba san ma an za a aure sai an tare da mamu kawai shaida yake samu ɗaya biyu a ɗaura shi kenan wannan babu laifi idan an yi haka kuma ya kamata gaskiya mutane su rinka sauƙaƙa wa kansu yanzu mutum ya gayyace ka ɗaurin aure wani yana gayyatan ka ban fa ɗauke maka ba wallahi sai ka zo har da rantsuwa dole ne ba dole ba ne shaida ne fa kawai shaida nan ko mutum ɗaya biyu uku suka ya isa da haka ku sauƙaƙa wa kankun Allah ya sauƙaƙa muku don haka kai mun sauƙaƙa maka ba mu wajabta maka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan dokoki duk da na faɗa baya kan annabi likai la yakuna alayka haraj saboda kar ya zama akwai wani kunci ko nauyi a kanka ko damuwa wa kana Allahu ghafurur rahima lalle Allah mai gafara ne mai jin kai na'am arama turji
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما
الله تبارك وتعالى yayi bayani na sauƙaƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma yalwata masa a cikin harkar aure da rabon kwana yace turji man tasha min hunna wa tu'i ilayka man tasha wannan bayani take akan tausiya yalwata wa annabi sauƙaƙa masa ba irin yadda mu idan mutum ya aure dole ya raban kwana ba wance kwana ɗaya wance kwana ɗaya wance kwana biyu wance kwana biyu wance sati ɗaya wance sati ɗaya shi annabi baya kansa abinda ake nufi da turji daga al'irja'u ne al'irja'u ana nufin at-ta'khir kuma ana nufin at-tanhiyatu jinkirta abu ko nesantar da shi akan ce arjaitul amra ko arja'tuhu idza akhartuhu jinkirta abu kenan kana iya jinkirtawa wata daga cikin matanka ka jinkirtar da ita ka ajiye ta ka rabu da ita ka ƙi ka raba mata kwana ka ƙi ka je ɗakinta kai annabi an baka wannan dama wa tu'wi ilayka man tasha kalmar tu'wi daga al-iwa'u ne al-iwa'u yana nufin ad-dammu wa taqrib ka matso da abu kusan da kai ka rungume shi ka hada shi kusa da kai ana nufin wata ka nesanta ta ka ce ta yi nesa ta yi gefe ba sai ka bata kwana ba wata kuma ka matso da ita kusa ita ka rinka bata rabon kwana wannan annabi ne kadai aka ba shi dama kalmar iwa'u tana nufin matsowa da haɗowa walamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi aka awa damma ilaihi wa qarrabahu minhu kenan min hunna lamirin yana komawa kan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke karkashin aurensa imamul qurtubi yake cewa اختلف العلماء في تأويل هذه الآية malamai sun yi saɓani wajen fassara wannan aya wa asahu ma qila fiha mafi inganci dangane da fassara wannan aya shine at-tawsi'atu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tarkil qasami an yi wa manzon Allah sauki an yalwata masa ba sai yayi rabon kwana ba tarkil qasam dan haka Allah bai wajabta wa manzon Allah ya rabon kwana ba kamar yadda mu ya wajabta mana wannan shine abin da ya dace daga maganganun da malamai suka faɗa Allah ya musu rahama nana Aisha ta faɗa na gaya muku tace tana kishi ta ga mace ta bada kanta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ya ce Annabi to ai wanda ka aura din ma an ka dama kana iya zuwa wurin wata in ka dama ka rabu da ita inda Annabi zai shekara bai je ɗakin wata ba bai yi laifi ba bai saba Allah ba wata uri ilai kaman ta sha wa manibta gaita mimman azalta fala junaha alaik wata ziyada fi tausi'a da wani ƙari na sauƙaƙawa da Allah yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na ba dole sai ya rabon kwana ba ai mun halatta maka ya kai manzon Allah fi wato an tuqassima baina nisa'ik ka raba tsakanin matanka ka bar wato rabon kwana na dole ka ɗauki waccar ka ajiye waccar wanda duk mun halatta maka abin da ake nufi a nan wanda ka so ka matso da ita kusa wanda ba ka so ka nesanta ta da kanka fawwadnal amra ila mashi'atika wa ikhtiyarika mun fawwala al'amari zuwa ga sonka da kuma zaɓinka wa manibta gaita ɗin nan daga wato al'ibtiga'u ne ibtiga'u a larabci a talab azalta kuma ishtanabta wa tazalta wanda ka nisanta ko ka ƙaura cewa wabta'atta ka nisantar da ita da kai ko ka nisanta da barinta fala juna halai in ka matso da wata ba laifi idan ka nisantar da wata ba laifi wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayka kenan ba komai akanka Allah ce zalika adana an taqarra ayunuhunna wa la yahzanna wannan shine yafi kusa wato su samu sanyin rai su ji dadi kasi damuwa wala yahzanna kuma su yarda wa yardaina bima ataitahunna kulluhunna kulluhunna da abinda ka ba su duka gaba daya wannan abin da aya yake nufi wato kinaya ne akan matanka za su karbi wannan hukunci da kai tare da su biridan wartiya da yarda da kwanciyar hankali a shi yasa aka ce aka amfani da karra a ayyunuhunna a larabci akan ce karrat ainu fulanin wato idza ra'at ma tartahu li ru'yatihi idan wani ya samu haske da sanyi shine idan ya ga abin da yake jin daɗi yayin da ya gani babu damuwa ko kuma tabbata daga al-istiqrar ne al-qarar bi ma'anar istikrar da sukun kenan wala yahzanna wa yardaina bima atitahunna kullahunna abinda dai ayar take nufi mun shar'anta maka ya manzon Allah min tafwidil amri ilayka fi sha'ani azwajika al'amarin yana hannunka dangane da lamarin matanka akrabu ila rida nufusihinna lima tasna'uhu ma'hunna kuma wannan shine fi kusa da abin da za su samu kwanciyar hankali a rayukansu kuma ba za su yi fushi da kai ba za su yadda da abin da ka hukunta saboda sun san cewa duk abin da ka yi da su wannan inna ma huwa wato bi wahyin min Allah ne wa laysa bi jihadin minka wahyi wannan magana ne akan annabi da shi da matansa sallallahu alaihi wasallama kuma aka shigar da dukkan mu'minai maza da mu'minai mata gabaki daya wa kana Allahu aliman lalle Allah ya kasance masani ne mai ilimi bi kulli ma tadharuhu tuzhiruhu alqulub wa ma tusirru da duk abin da zukata ke boyewa da abin da zukata suke bayyanawa haliman ubangiji mai juriya ne baya gaggawa ga bayansa na ukuba ko da sun bata masa yana da juriya da haƙuri tabaraka wa ta'ala to nan za mu tsaya insha Allah saboda ƙurewar lokaci duka dai ayoyin suna magana ne akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalinsa gobe sai mu tashi la yahillu lakan nisa'u min ba'du wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ولعل بما تاريد سوء أنا za su iya turo gudunmuwarsu ta wannan akawun ɗin mai suna masjidul ansar humo ga kuma akawun namba ɗin nan shine 001580 2273 sunan banki kuma jaiz bank zan sake maimaitawa account number shine masjidul account name shine masjidul ansar kumo account number din shine sifili sifili ɗaya biyar takwas sifili biyu biyu bakwai uku Jaiz Bank. Allah ya bada ikon taimakawa. Sai dai ban ga ‘yan hizba suna zagaya don neman taimakon nan ba. Allah ya bada ikon taimakawa. Wannan mai tambaya ta farko yake cewa malam a mutum ne da yake azumi sai ya haɗu da jarrabawa har ta kai ga ya suma to menene hukuncin azuminsa?
abinda malamai suke cewa ita ibadar azumi dole ne amma ga wanda yake da lafiya yake cikin hankalinsa wanda ya fita daga cikin hayyacinsa azumi ya faɗi a kansa don babu takalifi a kansa da aka wanda ya haukaci ko ya soma dogon suma kaga abe ma san ina yake ba da aka babu azumi a kansa da zai zama wajibi a kansa Allah ya mana afuwa.
Allah ya saka da kai. Wannan shi ma akan azumin ne yake cewa malam yana azumi ne sai ya manta ya sha ruwa. To sai wani ya ce masa wai in ya gaya wa wani to azuminsa ya karye. In kuma bai faɗa ba azumin shi yana nan. To shi ne yake son sanin wannan hukuncin malam.
Shi wancan na farko zai rama bayan sallah wannan kuma babu ramuwa a gare shi duk wanda ya ci ya sha yana azumi ya ci ya sha yana azumi ya ci ya sha yana azumi amma da mantuwa manzo Allah ya ce fa litimma sawmahu ya ci gaba da azumin sa fa inna ma atamahu Allah wa saqa Allah ya ciyar da shi ya shayar da shi an gane wannan amma magana cewa in ya gaya wani azumin sa ya kare wannan ba haka bane azumin sa yana nan wallahu ala
wannan dan uwa shi ma yake cewa a mahaifiyarsa ce ta kai shekara 86 amma bana bata samu damar yin azumi ba saboda rashin lafiya shin yanzu za su fara ciyarwa ne ko kuma za su jira har sai ta samu sauki Allah ya bata lafiya
to ai saboda tsufan da ta yi asali ma ai qur'ani ya bata dama tunda ta tsufa ba sai ta yi azumi ba wa alal ladina yutiqunahu ko yutawwiqunahu fidiyatun ba'amu miskin ciyarwa kawai za su yi a yi tsoho daman da ba zai iya yin azumi ba shi ciyarwa kawai za a yi ba sai ya yi azumi tun da tsufan rashin lafiyar tsufa ai ba a warkewa haka ake mutuwa na'am
wannan shi kuma yana tambaya ne game da itikafi ya ce malam shin ya halatta mutum ya shiga itikafi da daddare ya fita da safe don zuwa neman abinci?
Allah sarki ba laifi zai iya shiga na awanni eh, zai iya shiga na 'yan awanni ya je ya yi ibadarsa ya dawo amma dai cikakke ya kamata a samu cikakken yini ko kwana ina fata ana fahimta amma dai da ya zauna bai yi din ba zai iya yi wallahu alam
wannan na ƙarshen shi kuma addu'a yake roƙo malam da ‘yan uwa a taimaka a taya su da addu'a mahaifinsu ne ya tafi ya kai shekara goma har yau babu labari a taimake su da addu'a Allah ya bayyana shi Allah ya dawo da shi gida cikin aminci
to duk wanda yake da larura Allah ya yaye masa wannan bawan Allah da ya ɓuya Allah ya dawo da shi gida cikin iyalansa da ‘yan uwansa da danginsa ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد